shekara 20-30 da suka wuce da wuya a ce makwabci ya ci wani abu makwabcin shi bai ci ba sabanin wannan lokaci wanda kawai kowa ta kan shi yake balma mutum na kokarin ganin cewa makwabci kai ga abin da yake shi kuma wannan ba tabi'a bace ba ta musulunci tabi'ar rowa da san kai ba tabi'a bace ta musulunci قال وعن ابي هريره رضي الله عنه قال an samu wannan hadisi daga Abu Huraira wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi kala yace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira mun sha fadin cewa sunan shi Abdurrahman bin Sakhar absa sabanin malume amma wannan kamar yanda Ibn al-Hajar al-Asqalani ya fadi cewa shine mafi rinjaya Abdurrahman bin Sakhar domin an samu sabani tsakanin malume a cikin sunan shi da sunan mahaifin shi kala yace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata a gare shi ke cewa man nafasa an muslimin kurbatan min kurabi duniya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyama wa man satara ala wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alayhi fi dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhirah wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi akhrajahu muslim wannan hadisi kamar yadda Abu Huraira wanda ya Allah ta kara tabbata gare shi ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan wanda ya kwaranye wa wani musulmi bakin ciki daga cikin bakkan cikin duniya ya shiga cikin wata damuwa la'alla damuwa ta rishi ce la'alla damuwa ta rashin lahiya ce la'alla wata damuwa ce ta zalunci la'alla wata damuwa almuhim ya zamanto ya shiga cikin wata damuwa wadda ta bakanta mai rai to dukkan wanda ya kwarewa musulmi dan uwan shi musulmi wani bakin ciki daga cikin bakan cikin duniya na fasallahu anhu kurbatan min kurab yawmil qiyamah aljaza'u min jinsil amal shi ma Allah madaukake gobe kiyama zai kwaranye mishi ya yaye mishi wani bakin ciki daga cikin bakan cikin lahira ranar kiyama shi kuma bakin cikin ranar lahira ba za ka iya kamanta shi ba da bakin cikin ranar duniya a nan duniya domin bakin cikin duniya mai gushewa ne da wani abu ya samu wani farin ciki zai zo ya gushe ya sanya ya gusar da shi innama al'usri yusra innama al'usri yusra sabanin bakin cikin lahira idan mutum ba Allah madaukaki ba ya taimake shi ya agaza mishi da rahmar shi bakin ciki ne wanda baya gushewa har abada dukkan wanda ya kwarenyewa wani dan uwan shi musulmi wata bakin ciki damuwa daga cikin damuwa ko bakin cikin duniya to Allah madaukake shi ma zai sakauta mishi da wannan aiki yayi da zai yaye mishi ya kwarenye bakin ciki daga cikin bakan cikin duniya lahira waman yassara ala mu'sirin dukkan wanda ya sauƙaƙawa wani wanda yake cikin wahala da kunci bashi ne zaka yaye mishi ka yaye mishi kyauta ce za ka mashi sadaka ce za ka bashi almuhim ya zamanto iya cikin kumci ka hudda shi daga cikin wannan kumci da yake ciki to yassara Allahu alaihi fi dunya ala musin yassara Allahu alaihi fi dunya wal akhirah shi ma wannan mutum Allah madaukaki zai saukaka mashi a nan duniya kuma ya saukaka mashi a lahira kaga bugo biyu inda Allah madaukaki ya so sai takaita a nan duniya a nan duniya ka sauƙaƙa mutum a nan duniya sauƙaƙa ma to amma kuma Allah da yake mai rahma ne mai yawan rahma ne mai jin kai ne a nan duniya ya sauƙaƙa ma haka kuma gobe kiyama a lahira Allah madaukake ya sauƙaƙa ba wa man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah dukkan wanda ya ruhawa musulmi asiri ya abka a cikin banna bannan na wannan ba tabi'a shi bace ba al'ada shi bace ba kuskure ne na dan adam ya aikata wani abun da idan aka gaya wa mutane to asirin shi ya tono ka lallabe wannan abu baka wadi ba a nan duniya to gobe kiyama Allah madaukaki zai ruha ma asiri tun nan duniya haka kuma gobe kiyama amma mutumin da al'adar shi ce ta'addanci ne yake zinace zinace ne yake a sata ce yake kuma ya shahara da wannan ba wai kuskure bane ba, ne ba. to wannan ba a zancen suturtawa domin ya shiga babi na at-ta'awun 'alal birri wat taqwa Allah madaukaki yake cewa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan ba lahi idan kaga mutum mazinaci ne tan tagare kai ya ka gan shi da iyalanka kai hattara ka ce ko wani makwabcin kai hattara wani fa ga halin shi in barawo ne ka ce wani ya hattara ga halin shi abin da amma ba haka ba wannan kuma irin wannan ya huta daga babi na yi da mutane kamar yadda malamai suka hudda wannan babi akan cewa duk abin da ya zama to banna ne to gusar da shi na ya shiga cikin kalkashin al'amur bil ma'ruf wa nahi anil munkar in ba haka ba to duk lokacin da ka suturtar da musulmi to Allah madaukaki zai suturtar da kai a dunan duniya ya rufa ma asiri haka a lahira ya rufa ma asiri kuma a nan za mu ga umarni da wannan suturtar da musulmi a kare mutuncin shi ka duba ka ga sharuɗan da Allah maɗaukaki ya dingaya ya gindaya a kan wanda suka zamanto sun yi zina ba za ka tuhumi mutum da zina ba sai a kura da shaidu guda hudu wanda tabbat ga su sun gani turmi da tabarya wane da wance suna zina ba haka ba in kai kaɗai ka gani baka da yancin ka wadi idan ka wadi aka kai karanka alkali zai ma bulala tamanin akan kazabi duk da cewa gashi ka gani amma tunda Allah maɗaukaki ya so ya suturtar da bawan shi sai ya kafa wannan doka akan cewa sai an samu shaidu guda hudu ko kuma mutum shi da karan kanshi ya zo ya yi shaida ko kuma a ga alama ta zina misali mace ce ce ba ta da aure aka ganta da ciki wannan tabbata ta yi zina tunda ciki bai ya samuwa sai da saduwa na'am qala wallahu fi auni al-abd manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce bawa Allah baya gushewa cikin taimakon bawa ma kana al-abd fi auni akhi duk lokacin da bawa yake cikin taimakon dan uwan shi idan zaka taimakawa bayan Allah to Allah madaukaki na taimaka ma hakan akhrajahu muslim wannan hadisi imamu muslim ya fitar da shi وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال an samu wani hadisi daga abdullahi dan mas'ud wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi yace man dalla ala khairin fa'alahu man dalla ala khairin falahu mithlu ajrina fa'ili dukkan wanda ya nuni amsa wani alkhairi ba shi ya aikata ba baya da kuɗin da zai yi sadaka ko ya taimaka amma iya da wani aboki ko dan uwa ko mahaifi wanda zai ce na iya buƙatar taimako don Allah inda hali a taimaka mashi ko kuma ya sanya shi hanya ta kwarai to wannan iya da lada kwatamcin ladan da wanda ya aikata wani ruwaya ta zo ba tare da an rage wa wancan ladan shi ba daidai da miskala zarar yanda aka ba wancan lada haka za a bada to kuma haka kuma dukkan wanda ya nuni amsa abin da ya zama to sharri ne saban Allah ne iya da kaso kwatamcin kasan wanda ya aikata wannan sharri kaga anan hadarin kawali ya shiga mutumin da shi ba zina yake ba amma ya iya dauka hada matan mutane ko ƴaƴan mutane da wasu aje ayi zina to yanda wancan yake da zunubin zina shi ma haka iya da zunubin zunubin kawalci kuma daidai da wancan wanda ya zina da da wata ɗiyar wani ko uwa wani ko ƙanwa wani. Kalwa an wani bin Umar radiyallahu an an samu wani hadisi daga Abdullahi da Umar wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare su an nabi sallallahu alaihi wasallam qala daga annabi wanda tsirayen Allah da amincin shi ƙara tabbata gare shi ce man ista'adhakum billahi fa'idhu wa man sa'alakum billahi fa'atuhu ومن أتى إليكم معروفا فأتوه فإن لم تجدوا فادعوا له أخرجه البيهقي وانا حديثي عبد الله بن عمر كما عند بياني يغباتا wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi ce daga annabi wanda tsirayen Allah da amince shi ƙara tabbata gare shi yace man ista'azakum billahi fa'idu dukkan wanda ya taimakon ku ya nemi taimakon ku da Allah to ku taimaka mashi dan Allah ku mun kaza ku kiyaye da kaza ku kare ni da kaza to ho ku yi kokari ko dan Allah ka ku mun kaza ya nemi kangiya da Allah game da ku to ku aiwaitar da abin da ya nufari in dai ba saba Allah madaukaki bane ba wa man sa'alakum billahi fa'atuhu wanda ya roke ku dan Allah ku bashi wanda ya cancanci a bashi a bashi waman ata ilaikum ma'rufan dukkan wanda ya aikata muku wani kyakkyawan abu fakafi'uhu to kuma yi damu shi wannan kyakkyawa abu ne yazo kyauta ce yema kana da halin da zaka mai kyauta yadda yanda yema ka bashi ka mai kyauta wannan kuma tabi'a ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka kawo wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin kyauta to sai ya ba da tukuici wanda ya hina abin da kyautar da ka zo ka mishi fa in lam tajidu fad'u la idan kun nemi abin da za ku ba wannan ku maida mishi wannan alkhairi da ya muku ba ku da ku samu ba to ku mai addu'a har ya kasance ya tabbata cewa kun biya shi akan wannan abin nan idan mutum ya ma alkhairi to yi kokari ka gode mishi idan baka da baka da halin abin da zaka mai da mishi roƙa mishi Allah madaukake mai albarka ya kare shi in dukiya ce in kuma wani abu ne ka mai kyakkyawa addu'a qala akhrajahu al-bayhaqi imam al-bayhaqi ya fitar da wannan hadisi haka imam abu daud ya fitar da shi haka imam an-nasa'i da imam ahmad imam al-albani rahimahullah ya ingantar da wannan hadisi a cikin sahih jami' kalkashin hadisi na 621 haka na a cikin al-mishkat haka na a cikin as-silsila sahiha kalkashin hadisi na 253 254 قال المؤلف رحمه الله باب الزهد والورع babi wanda yake karantar da mu az-zuhud az-zuhud gujewa dadin duniya gujewa abin da ya zamanto shubha ne gujewa abin da ya zamanto haramun ne walwara haka tsantsani ba bai dace ba a ce musulmi kowane abu kawai shi bayya tsantsanin shi kawai duk abin da ya samu kawai a'a a wurin shi halak ne wajibi ne ga mumini ya zamanto iya da tsantsani ya yi ƙoƙarin tantance abin da ya zamanto halak ne ya amfani da shi wannan kuma abin da ya zamanto haram ne ko mun daɗin shi nisa da shi qala al-mu'allif rahimahullah an nu'man bin bashir radiyallahu anhuma an samu wannan hadisi daga abdullahi dan daga nu'man dan bashir wa an yarda Allah ta ƙara tabbata a gare su qala yace سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata gare shi na cewa wa ahwa nu'man bi usba'ihi ila udhnay nu'man dan bashir lokacin da yake cewa naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa kaza sai ya yi kokarin dora hannu ya tsotsin shi guda biyu a cikin kunnuwan shi ya haka ya haka kenan ku saurara إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن, أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب قلب متفق عليه Numan nan Bashiru an yarda Allah ta ƙara tabbata a gare su ya ce manaji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama na cewa bayan yayi nuni da yatsotsin shi zuwa kunnuwa innal halala bayyinun ku sani cewa dai haram abu ne bayyananne domin Allah maɗaukaki ya yi bayanin haram a cikin alkur'ani mai girma haka manzala sallallahu alaihi sallama ya yi bayanin abiban da suke haram a cikin sunna shi ingantatta innal halala bayyin kina halak an yi bayanin shi Allah ya yi bayanin shi a cikin alkur'ani haka manzala sallallahu alaihi sallama ya yi bayani a cikin sunna wa innal harama bayyinun haka shi ma abin da ya zamanto haram abu ne bayyananne domin duk abin da ya zama to hukunci Allah ya bayana abu haram ne karara haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayanin abiban da suke haram wa bainahuma mushtabihat cikin wata ruwaya umurun mushtabihat a tsakanin su akwai abiban da suke da rikita ga mutum ba ga kowa ba zai zo iya so ya aikata wani abu ya rasa hukuncin shi abin nan halak ne ko haram a wurin shi kenan saboda rashin ilimin shi da abin sai zamanto akwai rikita cikin tsakanin halak da haram wanda suka zamanto sannu akwai al'amuran da suka zamanto suna da shubha shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya'lamuhunna kathirun minan nas kenan da yawa mutane ba san wannan hukunci ba sai aka ce kathirun minan nas kenan qalilun minan nas malamai sun san su sun san saboda suna da ilimi na addini na shari'a sun san wannan abu halakka ne wannan abu haram ne ko kuma wannan abu mubah ne ya halitta faman ittaqa shubahati wanda ya ji tsoron abkawa a cikin abeban da suke da shubaha da suke da rikita faqad istabra alidini tabbat ya kubutar da addinin shi ga addinin shi kinan ba za a zarge shi ba a ce wa na dubi duk da addinin shi ya aikata kaza ya aikata kaza ko a tuhume shi da jahilci dubuwa ne yayi abu kaza yayi abu kaza alhali Allah ya haramta ko manzo sallallahu alaihi wasallama ya haramta wa irdihi hakanan ya tsiratar da mutuncin shi mutane ba za su zargi mutuncin shi ba su ci mutuncin shi saboda abkawa a cikin abin da ya zamanto shubha ne wa man waqa fi shubahat kuma dukkan wanda ya abka a cikin abeban da suke da rikita a gare shi waka fil haram ba mamaki zai abka wata rana a cikin abin da ya zama to haram ne domin bai san hukuncin shi ba karra'i yar'a haula hima kwatamcin shi kwatamcin mai kiwo ne wanda yake kiwo gaba ko gehen gandu yushiku an yaqa fi kiris yayi saura ya abka a ciki duk mutumin da zai zo yayi kiwo a iyaka ta gonakai to tabbata babu mamaki sai ya shiga cikin gona domin zai gafala ita kuma dabba abin da take so za ta je ta ci shi ba mamaki ya zamanto sun shiga cikin gandun da ya zamanto bai dace ba a yi kiwo a cikin shi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala ku saurara wa inna li kulli malakin hima kowane sarki na da gandu wanda za a kebe a ce wannan gandun sarki ne amne sananne ne gonar sarki ce sananna ce hima ala ku saurara wa inna himallahi maharimu gandun Allah madaukaki su ne abeban da ya haramta kenan kadda mutum ya sake ya, ya gege su ko ya shiga cikin su duk abin da Allah madaukaki ya haramta to wannan iyaka ce ta Allah gandu ne na Allah madaukaki ala ku saurara wa inna fil jasadi mudgha tabbata a jiki akwai wata tsoka idza salahat salaha al jasadu kullu idan wannan tsoka ta nagartu ta gyaru to jiki gaba ɗayan shi ya gyaru wa idza fasadat fasadal jasadu kullu idan kuma ta lalace to jiki gaba daya ya lalace gangan jiki ya lalace ala wahiyal qalb wannan tsoka ita ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku saurara ita ce tsoka wannan hadisi na karantar da mu a hukuncin da mutum ya yi taka tsantsan a kai a bisa aikata abin da baya da yaƙini kan hukuncin shi ya yi haƙuri har sai ya tambaye malamai wanda suka san hukuncin shi ya aika in ba haka ba to zai afka a cikin haram idan kuma ya afka a cikin haram to ya tozartar da addinin shi da mutuncin shi kamar matsayin shi wanda ya zama to mai kiwo ne akan a gehen gona ko iyakar gona babu mamaki ya afka a cikin da abin da ya zama to haram ne shine ya yi kiwo a cikin ta sannan kuma wannan hadisi na karantar da mu muhimmancin zuciya a gangan jikin dan adam nan dole ne bawa ya bibiyi zuciyar shi ya nagartar da zuciyar shi domin nagartuwar zuciyar shi ita ce nagartuwar jikin shi kuma lalacewar zuciyar shi ita ce lalacewa lalacewar gangan jikin shi domin zuciya za ta yi umarni da kyakkyawan aiki ta yi umarni da mummunan aiki in ka bibiyi zuciyarka ka tarbiyantar da ita akan alkhairi za ta umarce ka ne akan alkhairi in kuma ka sake ta ka saka mata ragama to kuma za ta kai ka wurin da ba za a yi godiya a kan shi ba wuri na halaka ina ga muna iya tsayawa a kan wannan hadisi abinda muka wani daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah madaukake ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk